الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا مما أمر الله به فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر بها وإن لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وإيمانا وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم فهو زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات لكن هذه زيادة بواجب في حق شخص وليس بواجب في حق شخص غيره فهذه الزيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها وذاك لا يستحق العقاب بتركها ولكن إيمان ذلك أكمل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أحسنهم خلقا فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها
nan muka tsaya sai za ka fara karatu
والنوع الثاني وهو تفاضل الناس في الاتيان به مع استوائهم في الواجب وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع وهذا أيضا يتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى فهو كذلك أفضل إيمانا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا, وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان وفيما يفعله العبد من الأعمال فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم وصارت المرجعة على ثلاثة أقوال فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم قولا وهو أن قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان وقالت الجهمية هو تصديق القلب فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان وقالت الكرامية هو القول فقط
na ba
bayan ka ce waqalatul jahmiya sai waqalatul karramiya huwa alqawlu faqat faman takallama bihi fa huwa mu'min kwata kwata babu shi anawa to ci gaba na'am
faman takallama na'am faman takallama bihi fa huwa mu'minun kamilul iman لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار وهذا القول هو الذي اختصت به طائفة الكرامية وابتدعته ولم يسبقها أحد إلى هذا القول وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة وهو غلط عليهم بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وأنه من أهل النار فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار بل يكون مخلدا فيها وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإن قالوا لا يخلد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار والمنافقون قد قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna 29 ga watan al-Muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 7 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafin mai suna al-furqan bain al-haqqi wal butlan wallafar shaykhul islam taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na saba'in da tara eh yau da shida aha to ashirin da shida ga watan al-muharram na ashirin da shida ga watan al-muharram dubu da da da hudu arba'in bakwai. kafin mu yi karatu kafin mu shiga karatu muna ƙara jan hankalin 'yan uwa da kada a manta ‘yan uwanmu falastinawa musamman mutanen gaza da addu'o'inmu saboda mawuyacin hali da suke ciki bayan an ɗauki kimanin shekara biyu ana kashe su da mabamai da harsashi da tankoki da jiragen sama yanzu kuma an shiga kashe su da yunwa kimanin sama da kwana arba'in an hana kowane irin nau'i na abinci shiga garin saboda haka mutane suna faduwa suna mutuwa da yunwa yara ƙanana da manya sai mutuwa suke a halin yanzu sama da mutum dubu sun mutu kuma duk yunwa ce ta kashe su mutum yana tafiya a hanya sai kawai a ga yanke jiki ya faɗi saboda haka babu abinci yara ƙanana suna shiga bola suna tono a cikin bola saboda su samu abin da za su ta a cikinsu abin takaici shugabannin al'ummar musulmi duk suna ganin abin da yake faruwa ba wani abu ne ake shi a cikin duhu ko a ɓoye abu ne da kullum ake ta yaɗa hotuna kafofin watsa labarai suke ta yada hotunan mutane abinda suke ana ta kiraye-kiraye amma shugabannin kasashen musulmi musamman kasashen larabawa musamman waɗanda suke makotaka da wannan gari ko a jikinsu ba su ma san ana yi ba a ce yau ko da baki ba za ku iya yin wani abu da hannunku ba ko da baki ku fito ku ce abin nan da ake ya isa haka nan tun da aka fara rikici da isra'ila tun yakin su na farko da suka fara yi 1948 ba a taba ganin irin wannan cin mutuncin da cin zalin irin wannan ba an kashe falasinawa da yawa a baya amma isra'ila ba ta taba yin ganganci irin wannan ba kamar wannan lokacin saboda ta latsa ta ji laushi ta gatsa ta ga ba abin da za a yi ba abin da za a yi saboda haka suka rufe bodoci rub boda ɗaya ce dama za a iya shigo musu da abincin bodar rafa ma'abar rafa da take ta masar yanzu haka abin nan hukumar anarwa hukuma ce ba ta gwamnati ba kuma ta turawa ce ta jin kai shugabansu yana cewa tireloli manyan motoci da suke dauke da abinci waɗanda suke kan boda an hana su shiga inda za a basu su shiga ƙasar za a samu abinci na wata uku amma suna nan a cikin masar an kiyarda a buɗe musu su shiga masar tana iya wannan amma ta kasa yi yaushe za mu zauna a cikin irin wannan kaskanci da wulakanci abin ya kai duk inda ya kai ba inda aka taba samun irin wannan mana a ce dan adam kusan miliyan uku miliyan uku ba kaɗan an sa su a cikin wani babban keji an rufe su an hana su ci da sha da magani kuma ana bin su da kisa kuma duk yan adam suna kallo yan uwansu suna kallo ba mai iya cewa ya isa haka nan idan a addininmu na musulunci addininmu na musulunci ya nuna mana cewa mace ta shiga wuta saboda mage magen da ta sa a keji ta kulle ta ta hana ta abinci ta hana ta fita neman abinci a dalilin wannan magen Allah ya yi sanadiyar shigar ta wuta ta yaya masu irin wannan addinin da irin wannan koyarwa za su bari a rufe ɗan adam ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kimanin wajen mutum biliyan uku ba kaɗan maza da mata da yara ana azabtar da su irin wannan azaba har ma saboda kaiwa matuka wajen wato azabtar da falasɗinawan sai suka ware wani guri a cikin gaza din sai suka ce za a ringa kawo abinci a nan su isra'ilawan su yahudawan za su raba abinci sai su sanar aje a karba abinci sai yara da mata sun je sun bi layi sai su saka musu ba mabubai duk su kashe su a yanzu ƙididdigar da ake da irin wannan hanyar sun kashe sama da mutum dubu yara da mata sai su ce kuje kuje ga abinci ga abinci za a raba muku a yi tururuwa a je abu layi sai su saki ba mabubai ko su zo da bindiga kawai su ta harbinsu wace irin duniya muke rayuwa a ciki yanzu a irin wannan duniyar har wani ya fito ya maka maganar yancin dan adam har ka tsaya kana sauraron sau shi dan haƙƙin bil'adama ne waɗannan ba bil'adama ba ne ko dabbobi yake ma wannan kisan ya kamata a ce a dakata wallahi da alhanzir ake kashewa haka da yanzu an dakatar da abin amma ɗan adam me suka yi magana suke akan ƙasarsu hatta american hatta american da ita ke jagorancin waɗannan abuwa take ɗaure musu gindi ƙasarsu sai da suka tashi suka yi faɗa suka yi yaƙi suka kwaci ‘yancinsu a gurin ingila ai ba haka aka ba su ‘yancin ba suna kwanci sai da suka yi rigima suka yi suka yi bala'i suka yi fada suka yi yaki wannan George Washington da ake da aka sawa kasar Washington ba ba suna daga cikin jagorin mayakan ba state guda aka kira ake kiranta da sunansa babu wata ƙasa da ta zauna aka zo aka yi mata mulkin mallaka ba tashi ta yi tirjiya ba sama da shekara 70 ana musu mulkin mallaka tunda aka fara mulkin mallaka ba a taɓa samun mulkin mallakan da ya dau lokaci irin wannan ba na wasu 'yan tsirarin mutane yahudawa da aka zo aka dasa su 'yan tsirari na wace isra'ila sheik abdulhamid kish allah ya ji kansa da rahama cikin maganganunsa yake cewa da a ce musulmin duniya kowa zai ebo ruwa a cokali a zo a zuba a isra'ila ruwa zai cinye ta saboda yawan kowa ya bi ruwa a cokali kawai ya zai saki ruwa zai cinye kasar da mutanen cikinta amma saboda duk ana jin tsoron amerika shugabannin kasashen musulmi suna jin tsoronta kada ta juya musu baya saboda haka an kasa magana magana wannan a fito a yi ka duba akan wannan sha'anin south africa south africa nan ba waɗanda suke jagorancin ƙasar ba musulmi ba ne amma saboda irin abin da suka gani na mulkin mallaka da wahalar da suka sha a hannun jajayen nan su suka fi kowa zakewa akan sha'anin Falastinu har kotun duniya suka kai suka kai kara kwanaki saboda wannan shugaban South Africa ya je ya je ya je White House Trump ya wulakanta shi yace wai yana yana kashe musu jajayen mutane yana kakkashe musu mutane shi ya manta da makamansu ake kakkashe ake kashe Falastinu a Gaza da goyon bayansu da ɗaurin gindinsu yau in amerika ta ce ku dakata za su dakata ba wani abu da isra'ila take ba da goyon bayan amerika ba amma a zauna ana gani al'ummar musulmi ba abin da za su iya yi waɗanda ba babu wani abu a hannunsu sai dai su yi magana da baki sai dai su yi addu'a ba za mu raina addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin fagen daga amma bai ba addu'a ba saura ka ci gaba da yi musu addu'a Allah ya kawo musu ɗauki Allah ya kace-kace da wannan ƙasa Allah ya galgala ta Allah ya daidaita ta Allah ya rusa ta Allah ya kawo ta. da masu goya mata baya da masu santa da masu taimaka mata Allah ka yi mana maganinsu Allah ka kaskanta su wannan shi ne abin da kawai za mu iya yi kuma mun tabbata ubangiji subhanahu wataala yana da hikimomi cikin aikinsa kuma addu'a ba za ta fi a banza ba insha Allah malam yake cewa وهذا مما أمر الله به فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه لأنك كرنت كفار كرنت وأنشان كرات من يأونا أمنا تعليكي أكن بانغروري مدابيو لأيك مات a kalla idan ana maganar karuwar imani ko raguwarsa ko hauhawar imani ko fifituwa da mutane suke a babin imani wani ya fi wani shi a dubi umarnin ubangiji da kuma aikin bawa shi kansa a dubi janibin umarnin Allah subhanahu wata'ala umarnin Allah yakan keɓanta da wasu mutane ban da wasu a ba su wani umarni a sa su wani aiki na wajibi ko na mustahabbi waɗanda ba a ɗora ma wasu ba irin wannan aikin to idan su suka yi wannan aikin da aka ɗora musu za su samu ƙarin imani da ƙarin ɗaukaka a cikin imaninsu sama da waɗanda ba yi umarce su da wannan abubuwa ba a sa su ba ibn taimiyya ya kawo mana da misali da mace da namiji mace lokacin da take al'ada ba ta sallah kuma ba za ta yi azumi ba sai dai ta rama azumi bayan ya wuce amma shi namiji a kowane lokaci yana nan ƙarƙashin wannan umarni ne ya yi sallah ya yi azumi saboda haka kaga ta wannan haifiyar ta wannan janibin ya fi ta kamala shi babu wani lokaci da aka janye masa sallah duk da cewa ita ma ba uquba za a yi mata ba ba hora ta za a yi ba ba laifin ta za a gani ba dan ba ta yi sallah a lokacin ba saboda umarnin Allah ta bi Allah ne ya dakatar da ita daga yin sallah a wannan lokacin saboda haka ba laifi ta yi ba to amma wanda ya yi sallah shi kuma a wannan lokacin yana da wani lada doriya da ita ba za su same shi ba daidai wannan lokacin to yace kaga wannan min janibil amri kenan haka kanan kamar misali shugabanni kamar malamai kowannen su Allah ya dora masa wani aiki da ba kowa ya dora wa irinsa ba shugabanni Allah ya dora musu aikin jagorancin al'umma ya ba su umarni cewa su yi jagoranci na al'umma su yi adalci su yi kaza su yi kaza su yi kaza idan suka kiyaye wannan umarnin suka yi kamar yadda Allah ya ce su yi to zai su zama ɗaukaka da daraja a dalilin wannan umarnin da suka bi umarni ne da bai shafi wanda yake talaka ba babu wani jagoranci na al'umma a wuyansa shi wannan umarnin bai shafe shi ba haka nan malamai da Allah subhanahu wataala ya ɗora wa umarnin su karantar su wa'azantar su yi umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna su ma idan suka tsaya da wannan wajibin to suna da ƙarin lada akan wanda wannan umarnin bai hau kansa ba bai zama wajibi a kansa ba to wannan shine janibin umarni na ubangiji subhanahu wataala mutane suna shan bamban akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama an farlanta masa sallar tahajjudi tashi yayi sallah da daddare wanda ba a farlanta ma wata daga cikin wani daga cikin wani al'umma ba duk wanda ya tashi yayi qiyamul layli yayi tadawwi yana da lada doriya akan wanda bai yi ba amma ba za a za rubuta masa alhaki ko zunubi saboda bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam an wajabta masa dan daukakar darajarsa ta fita kowa saboda haka hatta ababin mustahabbat abubuwan da suke mustahabbi a nan ma lokacin da mutum ya zo da wani aiki da wani dan uwansa bai zo da irinsa ba zai zama ya dara shi akan wannan ibnu taymiya ya kawo mana misalai da yawa akan wannan ka ɗauki babin hajji misali wanda aka ɗora wa aikin hajji saboda yana da iko ya je ya yi hajji ba zai zama ɗaya da wanda bai je ba shi umarnin bai shafe shi ba daman cewa Allah subhanahu wataala ga wanda ya samu iko liman istata ilaihi sabila haka shi umarnin tun farko ma bai bai shafe shi ba haka nan wanda Allah ya bashi ya bashi dukiya ta kai nisabin zakka an umarce shi da ya bada zakka wannan umarnin shi ta shafa ba ta shafi wanda baya da duke da zai mata zakka ba to kaga shi ma wannan da aka umarce shi da zakka idan yayi zakkar yana da lada doriya akan wanda ba a umarce shi da yin zakka ba saboda ba shi da dukiyar zakkar to kaga ta nan bayi imanin su yana ƙara ana ƙara hawa yana yana fifituwa na wani zai fi na wani to shine yace wannan janibin umarni kenan umarnin da Allah yake bawa bayinsa to shine yazo yace wannan usani nau'i na biyu kuma wato janibin su mutanen kansu da Allah yake ba su umarni wajen aikata umarnin da ya ba su huwa tafadulun nasi fil itiyani bihi ma'a istiwa'ihim fil wajibi shine fifituwar mutane wajen zowa da wannan umarnin da Allah ya yi musu tare da daidaitansu cikin wajibin tare da cewa dukkaninsu an wajabta musu amma wani zai zo da wannan aikin fiye da wani dukkaninmu an wajabta mana sallah salloli biyar a yini da dare sallolin nan suna da rukunai suna da wajibai suna da sunnoni da mustahabbai dukkaninmu a wajen umarni da waɗannan salloli ɗaya miki babu bambanci amma ba dukkaninmu muke ɗaya wajen yin su ba wani yana yin su tare da kula da rukunansu da wajibansu da sunnoninsu da farillansu duka wani kuma yana yi amma bai kai wancan ba wani ya yi wasu ya ƙi yin wasu wani ya rika jinkirta sallar daga lokacinta wani ya rika wasa a cikin sallar wani babu kusu'i saboda haka duk da cewa mun daidaita a wajen ba mu umarni da mu yi sallah dukkanmu ɗaya miki Allah ya ce mu tsaye da sallah amma wajen zuwa da aikata sallar a nan muna shan bamban wani yana fin wani saboda haka kaga ashe baya daga cikin adalci a daidaita mu kuma alada a daidaita mu a daraja a daidaita mu a matsayi ya zama duka sallolinmu abu ɗaya za su haifar mana da imani a cikin zuciya ba zai yiwu ba dole na wani sai ya ɗare na wani shine yace wa hadha huwa alladhi yadhannu annahu mahallun niza wasu suna zaton anan ne ake tatabirza ake jayayya wasu suke cewa imani abu ne da daskararre duk mutane daidai suke wasu suka ce a'a wani yafi wani wasu sun ce a wannan ne amma ibnu taymiya yace wakilahuma mahallun niza da na farko da nan duka mahalli ne na nisa'i wasu suna ganin cewa duk mutane daidai suke babu bambanci a tsakaninsu wajen umarnin da Allah yake basu da wajen hani da Allah yake musu hakanan wajen su zo da abin da Allah ya umarni da shi ko su ko su ki zuwa da shi duk daidai suke imanin su ba zai canza ba a yadda yake imani wani abu ne a cure a dunkule a mulmule abu guda ɗaya ne da baya bangaruwa wannan ra'ayin wasu kenan wasu kuma kamar yadda Ibn Taymiyyah yake tabbatarwa a nan shine cewa akwai bambanci wa hadha aidan yatafadaluna fihi shi ma wannan mahallin zuwa da abin da aka yi umarni da shi ko aka yi hani da shi zuwa da shi ko aikata shi mutane suna shan bamban wasu suna fin wasu falaysa imanu sariqi wazani washaribi ka imani ghairi imanin mutumin da yake barawo da wanda yake mazinaci da mai shan giya imaninsa ba zai zama daidai da imanin waɗanda ba sa waɗannan ayyuka ba da imanin mai shan giya da imanin wanda baya shan giya ba za su zama ɗaya ba da imanin barawo da imanin wanda baya sata da imanin mazinaci da imanin wanda yake kaman mai ba za su zama ɗaya ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya nuna haka la yazni zani hina yazni huwa mu'min wala yasriqu hina yasriqu huwa mu'min wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min mazinaci ba zai zina ba yana mu'mini barawo ba zai sata yana mu'mini haka nan mashayin giya ba zai sha giya yana mu'mini ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna cewa imanin waɗanda ba zai cika ba ashe kaga wanda bai yi ba ya kiyaye waɗannan dokoki na ubangiji imaninsa ya fi cika wala imanu man addal wajibati ka imani man akhalla bi ba'dha haka nan imanin wanda yayi wasu daga cikin wato yazo da wajiban da aka dora masa yayi salloli kamar yadda aka umarce shi azumin ramadan yazo yayi kamar yadda aka umarce shi yana dukiya yayi hajji kamar yadda aka umarce shi ya fidda zakkar dukiyarsa kamar yadda aka umarce shi yayi gaskiya yayi amana ya rike alkawari ya sada zumunci ya yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna ya kasance mai san Allah da manzansa mai fifita san Allah da manzansa akan san kowa ba zai zama imaninsa daidai da wanda ya bar wasu abubuwa daga cikin waɗannan ba ko ya sako-sako da wasu abubuwa daga cikin waɗannan abubuwan ba dole wancan da ya zo da abubuwan da aka wajabta masa kamar yadda aka wajabta masa dole ya fi wanda ya samu tasgaro a cikin wani bangare daga cikin abubuwan da aka wajabta masa kama annahu laysa dinu hadha wa birruhu wa taqwahu misla dini hadha wa birruhu wa taqwahu kamar yadda an san cewa addinin wannan da yazo da abubuwan da aka wajabta masa da birrin sa wato aikin sa na alheri da taqawarsa ba za su zama daidai da addini da taqawar da aikin alheri da taqawar wancan da ya samu tasgaro a cikin wani bangare na na wajibansa ba ba za su zama ɗaya ba bal hadha afdalu dinan wa birran wa taqwan wannan da yazo da ayyukan wajibi kamar yadda ake umar aka umarce shi babu shakka addinin sa yafi taqawarsa tafi alherin sa yafi fa huwa kadhalika afdalu imanan tunda haka ne kuwa tunda addinin sa da alherin sa da taqawarsa sun fi babu shakka imanin sa yafi كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مؤمنين يفي مؤمنين شكر إيماني وان يفي شكرا كاوى والنبي أشيكا أشكي مؤمنين أكوي وان يكي أكمل الإيمان أكوي وان يكي دونه أكوي وان إيمانا سيكي شككي يافي وان بيكيشبا وان إيمانا سيكي كسد حكا sauraka mutumin da ɗabi'unsa suke masu kyau masu nagarta alaƙasa da ubangiji tana da kyau alaƙasa da da sauran mutane mai kyau ce babu shakka ya fi wanda alaƙasa da ubangiji take da matsala ko alaƙasa da mutane take da matsala bala ya ce wa ƙar yashi ta mai ofil abdi imanin wani faƙ tana yi wa imani da munafici su haɗu a tattare da bawa ɗaya كما في الصحيحين كما يزو أتكين حديث بخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عبد الله بن عمر من ذال لك يتوى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا سفو في قداه وأن لسك كسن شيء تترد الشيء تيازم تنتقري المنافقي تنتقري المنافقي wa man kana fihi qaslatun minhunna wanda yake da dabi'a ɗaya daga cikin waɗannan hudun kana fihi qaslatun minan nifaqi to yana da wata dabi'a ta munafici hatta ya da hasiran da ya batta idza haddatha kadhaba idan yana magana yayi ƙarya wa idza tumina khana in an bashi in an bashi amana ya ci amana wa idza ahada idan yayi yarjejeniya gadara sai ya saba yarjejeniyar wa idza khasama idan yana husuma da wani fajara sai ya shiga fajirci sai idan sai ya rufe ya manta da haƙƙin Allah da da haƙƙin bayan Allah to kaga anan ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana tabbatar da abinda waɗancan suke korewa na cewa ko dai a samu mutum mu'mini mai cikakken imani ko a same shi mara imani kwata-kwata amma ba za a same shi ba mai imani ta wani bangare ta wani bangaren kuma imaninsa ya samu tasgaro su a wajensu ko dai mutum ya zama cikakken mumini kamar imanin jibril da mika'il da israfil da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ko kuma ya zama ba mumini ba kawai saboda haka su a wajensu duk wani ayyukan saban Allah da mutum yake yi ba za su sauko da shi daga matsayin mumini ji cikakken imani ba shi ne ibnu taymiya yake ga musu wannan maganar ta sabawa abinda nassoshi na alkur'ani da hadisi suke tabbatarwa sana aqidar ahlus sunna wanda ita ce aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da limaman shari'a cewa ana iya samun mutum ta wani bangare yana da wani abu na sifar imani aslul imani mutlaqul iman tushen imanin akwai shi a zuciyarsa amma kuma yana da wata dabi'a ta munafici yana da tushen imani a zuciyarsa aslul iman kamar da muka faɗa shine abinda mutum ba zai zama musulmi ba sai da shi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara waɗannan tushen imani guda shida dole ne mutum sai yana da su ne yake zama musulmi idan ya karyata ɗaya daga cikin waɗannan shika-shikan imanin guda shida imanu billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره إن أكرس ɗaya daga cikin waɗannan to duka sauran su rubuje ba za su tsayu ba sai su su duka shidan da zarar aka zage ɗaya daga cikin shidan nan mutum ya ce ya yarda da duka amma bai yi imani da mala'iku ba to da ba musulmi ba ne ba zai zama musulmi ba ba wato ya zama kafiri to wannan shine aslul iman wanda dole ne a same shi a cikin zuciyar kowane mu'mini kowane musulmi to dan mutum yana da wata dabi'a da wani halayya ta munafikai shi wancan aslul iman tushen imanin yana nan ba za a ce masa kafiri ba imanin sa da Allah yana nan imanin sa da mala'iku imanin sa da littafi imanin sa da manzanni imanin sa da ranar lahira da kaddara duk suna nan amma ya sifanto da wata sifa ta munafici saboda ka shi musulmi ne amma yana da wata ɗabi'a ta munafukai yana da wata ɗabi'a ta munafukai wannan shine suke kira annifaqul amali munafici a aikace ba na aqida ba ne munafici iri biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi wato munafici na aqida ko kace annifaqul akbar babban munafici wanda yake fitar da mutum daga addini yake fitar da shi daga musulunci al-mukhrij min al-millah shine an-nifaq al-akbar ce nifaq al-i'tiqad munaficin da ya shafi zuciya wani su malamai su ce shi ko wasu magabata su ce da shi nifaq al-takdhib munaficin ƙaryatawa ya ƙaryata wani abu da Allah subhanahu wataala ya umarci shi imani da shi wannan munaficin yana fitar da mutum daga musulunci wanda fiye sifantu da wannan munaficin to ba musulmi bane minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun lati dhalika bi annahum amanu thumma kafaru sauraka sun yi imani amma sun dawo sun kafirta Allah subhanahu wa ta'ala yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a saboda ka waɗannan a wuta ma suna can a matakin ƙarshe na ƙarƙashin wuta su ne munafukai waɗanda ba muminai ba ne Allah ya sifanta su da kafirai Allah ya sifanta su da kafirai zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli kuma to hum fasiqun sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzon Allah to da shine an-nifaqul akbar duk wanda ya sifantu da irin wannan munaficin to ba musulmi bane ya fita daga musulunci shine munaficcin da mutum yake karyata Allah da manzansa a zuciyarsa amma a zahirinsa yana nuna shi musulmi ne zuciyarsa tana kudirce da kafirci yace quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim bakinsu yana faɗar musulunci amma zuciyarsu tana cewa ƙarya ne suna cewa sun yi imani da Allah amma a zuciyarsu suna cewa ba su yadda ba su yadda da Allah da manzansa ba wannan shine munafici na ƙarshe wanda an same su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a zaman sa na Madina wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah subhanahu wataala ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna daga cikin waɗanda suke kewaye da ku na mutanen ƙauye akwai munafukai wa min ahlil madinati da kuma waɗanda suke cikin madina maradu ala nifaqi sun ƙware sun ƙware wajen yin munafici sun ƙware wajen nuna munafici la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muka san su saboda haka akwai su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sun ci gaba da samuwa har bayansa sallallahu alaihi wasallama shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda suke tsoro irin su fada cikin munafici Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa adraktu 30 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq na zauna da sahabbai na riski sahabbai 30 daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu suna jin tsoron munafici suna jin tsoron kada ya zanto su munafikai ne Abdullahi ibn Abi Mulaika ya riski sahabbai ya riski cikin ummahatul mu'minin ya riski Aisha radiyallahu anha ya riski ummu Salama radiyallahu anha haka nan ya ya ya ya riski Abu Huraira ya riski Abdullahi ibn Amr ya riski manya-manya daga cikin daga cikin sahabbai banda waɗanda ya riske su ta fuskar shekaru waɗanda duk yana da ruwaya da gare su su Anas ibn Malik da sauransu to akwai kuma wanda ya riske su ta hanyar shekaru wato ya riske su duk da bai da ruwaya da irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas ya riske su amma yake cewa suna jin wa jiwa kansu tsoron munafici suna jin tsoron kada su yi wani abu na munafici Huzaifa ibn al-Yaman wanda shine sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya kebance da ainihin labarta masa da sirranta masa wasu daga cikin sunayen wasu daga cikin sahabba munafikai da da Allah ya gaya masa su shi kadai ya sani wanda wata manƙaba ce wata falala ce da yake banta da ita hatta manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su abubakar da umar da usman ba a ba su wannan falalar ba sai shi sai sa kici masahibu sirrin rasulullah sayyidina umar yana zuwa wajen sai ta roƙonsa dan Allah yana hada shi da Allah wai ko annabi ya taɓa faɗa sunansa a cikin munafukan da ya gaya masa ya bi shi da naci ya ce zan gaya maka amma daga kai ba zan ƙara wanke wani ba saboda ba haka sai ya dame shi sai alƙara ya kofar gidansa ya ce zan wanke ka amma ban da kai ba zan ƙara gaya kowa komai akan wannan ya ce ba ka cikinsu sai na umar fa wanda aka yi masa albishir da aljanna ya san kuma da wannan amma wannan ba ta sa ya miƙe ƙafa ba yana jin tsoro huzaifa ibn yaman yake cewa munafukai a yau yana nufin a zamanin bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi muni akan munafikan da suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace yana da cikin sahih al-bukhari yace saboda munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam boyewa suke amma na yanzu karara suke fitowa suna wannan tun a zamanin sa ce munaficin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dama dama akan munaficin da shi yanzu yake gani a bayan ƙasa ce saboda waɗancan a ɓoye suke nasu sai sun koma fa idza khalau ila shayatin idza khala ba'dhum ila ba'd sai sun ɓoye amma na yanzu gada ga suke fitowa baro baro suna nunawa to ina kuma ya rayu bayan wannan lokacin ina kuma ya zo zamanin mu me zai ce dalili ko kamar da ibnu taymiya yake cewa saboda mujibatul iman a wancan lokacin suna yana da ƙarfi abinda zai sa ka yi imani ka yadda da cewa musulunci gaskiya ne annabi gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne addinin musulunci gaskiya ne abubuwan da za su sa ka yarda da wannan suna da karfi ga annabi nan a tsakankanin kuna ga abubuwan da suke gudana a hannunsa na mu'ujizozi saboda haka wani abin dole mutum ko ya ki ko ya so ya sallama do wannan wannan sai ya kawo raguwar munafici amma bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan waɗannan mujibatul abin da babu su babu su a wancan a wannan a wannan lokaci saboda haka sai ya zama da munafici daga baya ya ƙara ƙaruwa ya ƙara ƙaruwa fiye da yadda yake a wancan sannan kuma musulmi a wancan lokacin suna da ƙarfi suna da ƙarfi saboda haka ba kowa ne zai zai yadda ya shiga cikin abin da zai sa wa kansa matsala ba amma da musulmi sun ce ya rauni shikenan shi yasa suka zo ma suna bayyana munaficin ba sun daina ɓoye shi sun daina ɓoye shi a abin nan to abin da ibn taymiya yake cewa shi kuma al-iman al-nifaq al-asghar ce da shi al-nifaq al-amali shine nifaq al-amal munaficin da ya danganci aiki ba aqida ba a aqida ya gaskata Allah da manzansa da abin da duk aka umarce shi da ya gaskata amma a aikace yana wasu dabi'u irin na munafiki to wannan yana da sifa ta munafici amma ba daidai yake da almunafiqul mahd ba hada fihi shu'batu min an-nifaq gurgudan yadda wannan shu'ab na munaficin suke karuwa tattare da shi gurgudan yadda munaficin sa kuma yake gawurta a haka a haka in yayi sake sai ya fada cikin babban an fahimta shi wannan karaman munaficin idan mutun yayi dauke shi ba komai ba yana yawan yin ayyuka irin na munafikai to karshe za su ja shi zuwa ga babban munafici da zai fi da shi daga musulunci kamar yadda kusan saga'ir ne kuma da yake yawan sagira laifin da aka ce karami ne baya tuba baya kokarin kauce musu to za su ja shi zuwa kabira ne za su ja shi zuwa ka kabira babban laifi to haka ne shi ma annifaqul asghar annifaqul asghar an kira shi da asghar duba da cewa bai kai wancan da yake fidda ba wai ana nufin cewa karamin laifi bane bal huwa min al-kaba'ir yana daga cikin kaba'ir aka koma cikin babin ma'asi an-nifaq al-asghar dinnan kabira ce bal huwa min akbar al-kaba'ir ai cikin manyan manyan kabira so dukkan dabi'un zaka cewa dabi'u ne da suke na kabira duk abin da aka kira shi munafici to kabira ne zamu ga a wannan hadisi na Abdullah ibn Amr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan sifofi hudu duk wanda suka kasance ko ɗabi'u hudu duk wanda suka kasance tare da shi to ya zama tataccen munafiki ana nufin annifaqul amali ba al-i'tiqadi ba tataccen munafiki a aikace wa man kanat fihi khaslatun minhunna wanda yake da wata ɗabi'a ɗaya daga cikin hudu din nan kanat fihi khaslatun min an-nifaqi to yana da wata ɗabi'a ta munafici kuma yake nuna wannan cewa ba dukan shi ne munafiki ba wani bangaren nashi mumini ne amma akwai wata ɗabi'a ta munafici tare da shi shine maganar cewa qad yastami'u fil 'abdi imanun wa nifaq bawa zai iya hada imani da munafici a zuciya daya ana nufin a aikace saboda haka yana da wata ɗabi'a ta munafici hatta ya da'a sai lokacin da ya batta sai annabi ya ambaci waɗannan idza haddatha kadhaba wa idza tumina khana wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara a hadisin abu huraira wanda shi ma yana cikin sahih annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi za wa'ada akhlafa idan alkawari sai ya saba ka hada kaga sun zama biyar saboda haka arba'un wannan baya da mafhumi mafhumi al'adad ne baya da mafhumi tayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hudu wani lokaci kuma aka aka gaya masa wasu daga ciki ambata ba kuma lalle su tsaya a biyar din ba kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghaz mata ala ala shu'batin min nifaq wanda duk ya rayu har ya mutu bai yi jihadi ba kuma zuciyarsa ba ta tsarsa masa jihadin ba fita yaƙi domin kare addinin Allah ce to ya mutu akan wani shu'ba mata ala shu'batin min nifaq ya mutu akan wani bangare na munafici kaga wannan baya cikin waɗannan da aka ambata saboda haka yana daga cikin wato yana daga cikin abin da mai karatu zai fahimta kamar yadda al'iman yake shu'ab yake bangare kashi kashi kashi kashi har annabi sallallahu alaihi wasallam ce bid'atu masituna shu'ba kaso 60 da wani abu to haka nan shi ma annifaq shu'ab ne shi ma kashi kashi ne daga ciki akwai waɗannan da annabi ya ambata gwargwadon irin abin da mutum yayi yake yi a cikin waɗannan ɗabi'u gwargwadon irin abin da yake tattare da shi na cutar munafici sun yi yawa ko sun yi kaɗan gwargwadon yadda ya yawaita yin sa gwargwadon kuma yadda yake kusantar babban munaficin shine wanda Allah subhanahu wataala ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman sauraka yana yawan munafici yana ta karuwa kafircin sa kuma yana ta ƙara kusantar wancan munaficin na kafirci ibnu taymiya alaihi rahmatullah kafin magana ibnu taymiya akwai magana huzaifa kamar yadda yake cikin littafin az-zuhd na ibn al-mubarak da littafin hilyatul awliya mujalladi na 1 shafi 176 ibn al-mubarak yana cewa al-qulubu arba'a al-qulubu arba'a qalbun aghlaf fadhalika qalbul kafiri وقلب مصفح كو مصفح فذلك قلب المنافق وقلب أجرت فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن وقلب فيه نفاق وإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل النفاق مثل القرحة يمدها قيح ودم فأيهما غلب فأيهما ما غلب عليه غلب حذيفة بن اليمان والنشيني مكة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتوا زكاتا iri hudu ne akwai zuciya da take a rufe rub ba wani abu na alheri da yake shigarta ba wani sharri da yake fitowa da yake samun mafita daga cikinta duk wani sharri da yake cikinta yana ciki ba zai fita ba duk wani alherin da yake waje ba zai shiga ba wanda adam ya ce kalkuzi mujakhiyar kamar ka kifa kofi in ka kifa kofi ruwan duniya da za ka kware a kansa ba zai cika ba yana yana kifi ka ɗauko bokiti ka ɗauko drum ka ɗauko tanki dai kofin yana kife ruwan ba zai cika shi ba to haka zuciyar munafiki take nabi sallallahu alaihi wasallam zaifa ibn al-yaman yace zukata hudu ne qalbul aghlaf da zuciyar da take rufe rub قالوا قلوبنا غلف فذاك قلب الكافر انا ce to wannan zuciyar kafiri ce tace Allah ce wal qasiyatu qulubuhum zuciyar su ta kekashe sun makasat qulubuhum ba'da zalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa suka zama kamar wato bakin dutse wa qalbun musfah da zuciyar da take a dakushe wato ba ta da kaifi yadda ya kamata ta dakushi ita ce zuciyar munafiki wa kalbun ajirat da zuciyar da take fes fes fes ba ta da komai a cikinta na gurbata fihi sirajun yuzhir a cikinta akwai fitilar da take haske فذاك قلب المؤمن ولا تتزوج المؤمن وقلب فيه نفاق وإيمان daga zuciyar da kuma a cikinta akwai munafici akwai munafici akwai imani akwai munafici akwai imani ta wani bangaren yana san Allah da manzansa ta kila yana yin wasu daga cikin ayyuka masu kyau ta wani bangaren kuma yana munanawa yana aiki yana miyagun ayyuka to sai yake cewa ka masali shajaratin yamudduha ma'un tayyib ta bangaren imanin ta imanin da yake cikin ta kamar bishiya ce wacce take samun ruwa tana tsotsar ruwa mai kyau wannan bishiya za ta yi kyau ‘ya'yanta za su yi daɗi za su yi zaƙi za su yi kyau ya muddu ha ma'un tsayyib wa matsalin munafiqi misalin kuma munaficin da yake ciki matsalin ƙurha kamar ciwo ne ya muddu ha kaihun wadam da cikin wannan ciwo akwai mugunya akwai jini fa'ayyuhuma ma galaba galaba fa'ayyuhuma ma galaba alaihi galab duk wanda yayi galaba daga cikin waɗannan abubuwan bishi zai galaba ko dai ma'ul ma'u tayyib ko kuma wannan damun wa qaish ko ya zama na bangaren imanin sa kyawun ayyukan sa sirrin jayi ko kuma bangaren munanan ayyukan sa sirrin jayi ibnu taymiya alaihi rahmatullah yace wa hadha alladhi qalahu huzaifa wannan maganar da Huzaifa ya ambata ya dullu alaihi qauluhu ta'ala fadar Allah ta'ala da yace hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman ina tabbatar da wannan faqad kana qabla dhalika fihim nifaqun maghlub kafin yakin Uhud kafin yakin Uhud munafikai akwai munafici a cikin su amma abin rijaya ba mai rijayi ba فلما كان يوم أحد يوم أحد غلب نفاقهم ranar yaƙin hudu lokacin yaƙin hudu sai munaficin sai zo ya rinjaye domin daga lokacin suka dawo suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallama suka fara nuna munaficin su a fili fasaru ila al-kufri aqrab suka zan su sun fi kusa da kafirci sannan ya ci gaba da cewa hadha kathiru fi kalamis salaf malamai magabata suna da irin wannan magana da yawa cewa mutum zai iya samun wannan mataki a zuciyarsa akwai imani da akwai kuma munafici annal qalba kad yakunu fiha imanun wa nifaq wal kitab was sunnah yadullani ala zalik mutumi ya ce littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da haka fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara shu'ab al iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kashe-kashen imani wa zakara shu'ab al nifaq ya kuma ambaci kashe-kashen munafici وقال ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعوها يدعها ce wanda yake da wani kaso daga cikin kashe-kashen munafici to yana da wani kaso na munafici har sai ya bashi wa tilka shu'batu qad yakunu ma'aha kathirun min shu'ab al-iman tana iya wa yana da kaso ɗaya na munafici yana da kaso goma kuma da imani tana iya yi wa haka da zamana ta wani bangaren ga wani kaso na na munafici tare da shi amma kuma yana da kuma alharai da yawa za a same shi yana da ƴan ƙarya haka da ba za a yi rasa ta ba na ce idan haddasa kada ba ba na nufin wato yau ya yi ɗan magana wani lokaci ya yi ƙarya ba shi kira ya zama a idan haddasa yana nufin ɗabi'arsa ce inda zai magana inda zai magana to ba zai kai ta ƙarshe ba sai ya ɗan soka wani abaci ko ya dai ya zama masa ɗabi'a shi ne malai za haddata kazaba da zai magana sai ya dan kara da ƙarya shi ba za ka taɓa samun ya baka gaskiyar ita kadai ba in yau ya ma gaskiya to gobe zai maka ƙarya kuma shi ake nufi ba ana nufin wata rana haka ya dan yi ƙarya sau ɗaya ba shi ya zama munafiki to shine malam yace wa yakhruju minan nar ولهذا قال ولهذا قال ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan koda ya shiga wuta matukar dai akwai kwatankwacin kwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa zai fita saboda kaga laifukansa da yawa waɗannan shu'abun nifaq ayyukan munafikai da yake yi sun kai shi wuta amma kuma abin da yake cikin zuciyarsa na imani duk da karancinsa zai fito da shi daga wuta فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار لقد aka fahimci cewa duk wani wanda yake da imani ko mun kankanta sa a cikin zuciya ba zai dawo ma'auta ba wa anna man kana ma'ahu al-kathiru min an-nifaq fa huwa yu'adhabu fi an-nar ala qadri ma ma'ahu min dhalika thumma yakhruju min an-nar wanda yake da dabi'u na munafici da yawa zai shiga wuta za a kuma azabta shi gurgudan abin da yake tattare da shi na munafici gwargwadon yawansu sannan da ƙarshe a fito da shi ma'ana dai ba zai dawwama a cikin wuta ba matukar dai akwai aslul iman da muka faɗa ɗin nan akwai shi a cikin zuciyarsa an gane ko saboda haka ba ana nufin cewa inda yana da imani ba kuma ya je abin da ya ga dama kamar yadda waɗancan suke faɗa cewa la yadurru la la tadurru ma ma al-imani ma'siyah ko la yadurru dhanbun la yadurru ma al-imani dhanbun kama la tanfa'u ma al-kufri ta'a kamar da suke cewa mutumin da ya imani zunubi ba zai cutar da shi ba ko sabon Allah ba zai cutar da shi ba kamar yadda mutumin da yake kafiri da'arsa ba za ta amfane shi ba ba haka bane wanda ya imani ya zo da ayyuka na laifi to Allah subhanahu wataala ya faɗi maganganu na narko ga wanda ya saba masa yace zai masa azaba kaza kaza da kaza illa iyaka dai itikadin mu da yadda nassin alqur'ani da sunna suka nuna zai shiga amma ba zai dawoma a cikin ta ba wannan magana tana cikin littafin al-iman na ibnu taymiya shafi na 238 haka ne yake cewa man kana fihi imanun wa nifaq wa yusamma musliman idh laysa huwa dulal munafiq al mahd wanda da yake da imani da munafici a cikin zuciyarsa ana ce da shi musulmi ba za ka ce da ba musulmi bane wanda ya hada dabi'a ta munafici da ta da kuma imani da yake ransa zuciyarsa wanda musulmi ne domin idan ya zanto tsantsar munafiki munafiki tsantsa wato wanda yake da al-nifaqul akbar ana masa hukuncin musulunci ne wanda yake da nifaqul akbar ba a ce masa kafiri musulmi ake ce masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da duka waɗannan manyan munafikan da ya san su so ibnu ubay ibn salul ai ya san shi ya san dabi'arsa amma zauna da shi har ma ya masa sallah har ma kai shi makabarta aka binne shi to duk wanda yake da nifaqul mahd ba a fidda shi daga da'irar musulmi ko da kuwa a gurin Allah kafiri ne in ya je lahira zai shiga wuta fi darkil asfali minan nar amma a nan duniya za a yi masa hukunci irin wanda ake wa musulmi saboda haka in ya mutu za a raba gadansa ga 'ya'yansa ba za a ce ai munafiki bane ba a ci gadansa ba da bai taba cewa ka a ci gadan wani ba saboda munafiki ne ya mutu sannan za a bar shi shigo masallaci za a fita da shi za a yi komai da shi da ake da musulmi ba za a raba aurensa ba ba za a yi masa hukunci irin na murtaddi ba to yake cewa idan irin wannan ba a kira shi kafiri ba ana kira shi musulmi to idan kuma ga wanda shi shu'batun min shu'abil nifaqi ne kawai shi ya zauce kaza shi ba musulmi bane shi ba musulmi ne wa idza kana nifaquhu aghlab lam yastahiq ism al-iman kun ce lokaci amma ku yi hakuri idan munaficcin sa ne yafi karfi munaficcin ya firin jayi to ba za a ce masa mumini ba idan munaficcin ya yawa abubuwan nashi ga ƙarya ga cin amana ga yaudara ga fujur ga waye ga waye wanda ba za ka ce masa mumini ba bal ismul munafiq ya fi cancanta ce munafiki ne an gane ko fa inna fihi bayad fa inna fa inna ma fihi bayad wa sawad wa sawaduhu aktharu min bayadihi huwa bism al aswad ahqqu minhu bism al abyad wanda yake da baki da fari tare da shi amma bakin ya fi farin yawa to da wani suna ya fi cancanta fari ko baki baki saboda haka yana da baki yana da kuma farfari to bakin ne saboda ya fi yawa shi ne abinda Allah ke ce hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman wa amma idza kana imanuhu aghlab amma wanda imanin sa ne yafi yawa wa ma huwa nifaqun amma yana da wani dan burbushin munafici yastahiqu bihi alwa'id to wanda ya cancanta a lahira a sashi a wuta lam yakun aidan min almu'minin almaw'idin bil janna shi ma wannan baya daga cikin wadanda za a ce an musu alkawarin aljanna shi ma ya yi wani abin da Allah zai iya kama shi da shi a ranar gobe kiyama wannan yana cikin fatawa mujalladi na bakwai shafi ɗari uku da hamsin da biyu saboda haka dai a takaice abin da ibn taymiya yake so ya nuna mana shine cewa al-imanu yataba'a al-imanu shu'ab imani kashi kashi ne kamar yadda munafici kashi kashi ne ana iya samun mutum yana da aslul imani tushen imani akwai a zuciyarsa amma da wasu ɗabi'u na munafici don haka wannan ba zai zama wanda yake mumini mai cikakken imani ba wanda annabi ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan babu shakka wannan yafi shi a gurin Allah yafi imaninsa kuma yafi karfi lokaci yayi tun dazu abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh